المتقين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin ashirin da biyu ga watan jimadar ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tike a ƙarshen sura ta hamsin da takwas za mu tashi wato suratul mujadala za mu tashi farkon sura ta a hamsin da tara suratul hasiri suratul hasiri kamar yadda aka ji wato ita ce sura ta hamsin da tara kuma sunan da ake kiranta da shi ke kamar yadda sa'idu bin jubair yake faɗa yace ya yi wa malamin sa abdullahi abbas tambaya akan wato suratul tauba sai abdullahi abbas yace da shi suratul tauba hiya fadiha ita ce wato mai kunyatarwa ko suratul fadiha bayan suratul tauba ana kiranta da suna sura ne wato tonan siriri domin ba ta guje ba tana ta bada adireshi wa minhum wa minhum wa minhum har sai da wani sahabi yake cewa Allah ya da muka yi tsammani sai ta rika kama suna saboda yadda take bada adireshi yake sannan ne mata tambaya akan suratul anfal yake ita kuma tana bayani ne akan yadda Allah madaukakin sarki ya ba wa mu'minai nasara a yakin badar yace sai na tambaye shi akan suratul hashir sai yace suratul hashiri ai hiya suratul nabil ko nabil suratul nabil yace ita ce kira da suratul bani nabil ko suratul nabil kamar yadda wato Abdullahi da Abbas ya tabbatar maka saboda haka ana kiranta da sura suratul hashiri ko suratu nabil ko bani nabil sannan kuma ta sauka ne a Madina gaba ɗaya ba sabani ba sabani sannan tana da ayoyi ashirin da hudu shi ma malamai ba su yi sabani a kan haka ba bayan haka a jerin saukar ta ita ce sura ta casa'in da takwas a jerin saukar surori ɗari da sha hudu sannan kuma ta sauka kafin suratul nasri idza ja'a kenan bayan suratul bayyina babban jigon ta shine tana bayani akan yadda karfin Allah madaukakin sarki yake da buwayarsa wajen dan kofar da Yahuda da munafukai da magoya bayan su da kuma yadda yake bayani akan haɗin kan mu'minai a wannan sura mai albarka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار بيان بسم الله الله مدوكتين سرقية سباح لله ما في السماوات وما في الأرض ده أولي في تجين سمية السيد sun yi tasbihi ga Allah madaukakin sarki wa huwa al-aziz domin shine wanda yake mabuwayi al-hakim kuma wanda yake mai hikima huwa alladhi akhraja alladhina kafaru wannan mai hi- mabuwayin kuma mai hikima kamar ka tambaya waye sai aka ce ma shine wanda ya fitar da waɗanda suka kafurka min ahlil kitabi daga ma'abuta littafi yahudi da nasara ya fitar da su min diyarin daga gidajen su li awwal ashir wato a karan farko ko li awwal ashir a farkon tattaruwa ma ganantum su mu'minai ba su taɓa tsammanin an yakhruju yahuda za su fita daga madina ba saboda irin ƙarfin da Allah ya musu da makamai da abubuwa da ganuwoyi da suke da su daban-daban wannan bangaren mu'mini kenan wa zannu su ma yahudawan sun yi tsammanin annahum mani'atuhum husunuhum min Allah cewa wannan ganuwoyin da suke suka kewaye garin su wannan abin zai ba su kariya ga barin azabar Allah madaukakin sarki su kan sun yi tsammanin haka cewa ba abin da Allah zai iya musu domin sun kare kansu fadahum Allah sai Allah ya zo musu kuwa min haythu lam yahtasibu da inda ba sa tsammani wa qadaba fi qulubihim ru'ba Allah ya jefa musu tsoro a zukatan su yukhribuna buyutahum wannan gidajen da suke manya manya suke ganin ga da ganoyi Allah ya sa da kan suka rika rusa su bi aidihim da hannayensu wa aidil mu'minina da kuma hannun mu'minai su suna rusa gidan ta ciki muminai ta waje ba suna rusawa to shine Allah madaukakin sarki yace fa atabi to ku an kanta waɗanda kuke ji kuna da ƙarfi a yanzu Amerika da Isra'ila su sai ku hankalta ya ulul abzar ya kuma abota hankali duk yadda kake ji kana da ƙarfi to sai Allah ya baka misali da wasu mala yace yukhbiru ta'ala anna jami'a ma fi samawati wa ma fil ardi min shay' يسبح له ويمجده ويقدسه Allah da kansa yake ba da labarin duk abin da yake cikin sammai da kasai da wanda ka sani da wanda baka sani ba suna yawa Allah tasbihi tasbihi kuma tanzihu wallahi anin naqa'ir tsarkake Allah daga tawaya kowace iri shi ake kira tasbihi tsarkake Allah daga kowace irin tawaya wa yusalla lahu wa yuhiduhu kowane irin abu yana yana yaban Allah kuma yana kai da shi kamar yadda Allah ya gaya mana a suratul Isra yusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu yace sammai guda bakwai da kasai bakwai sune wa Allah tasbihi da duk waɗanda suke cikin su yace wa in min shay'in wa in bi ma'ana ma ma min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bi amdi fa dai yana tasbihi da gode wa Allah madaukakin sarki sai Allah yake walakin sai dai la tafqahuna tasbihahum ba ku gane ya tasbihin nasu yake sannan nan in kun lura da sura za ku ga ta bude da tasbihi da kuma tasbihin da aka bude da shi na fi'ili ba bi shi ne ake faɗa a cikin yaban Allah madaukakin sarki tasbihi shi ne wanda kalmarsa ta zo da kowane irin salo na larabci ta zo da fi'ili mabi ta zo da fi'ili mugari ta zo da amri ta zo da masdar duka ya zo a alqur'ani kaga nan sabbaha muna nan da su daban-daban wanda muke tabiyawa saboda haka sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ga sunan daban-daban alqur'ani kusan sura shida sai ta zo da ta buɗe da wannan tasbihi wadda ta fara da fi'ili ma zuciya to saboda haka sannan da wadda ta zo da fi'ili mudari yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi kamar suratul juma'a da suratul saff saboda haka ko suratul tagabun sun bude da wannan fi'ili mudari sannan kuma akwai wadda ta zo da fi'ili amri sabbi isma rabbikal a'la sannan ga aya da ta zo a suratul azab wanda ta zo da fi'il amri na jam'i ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran katira yace wa sabbihuhu bukratan wa asila saboda haka tasbihi yana cikin abin da in mutum ya nace masa yana yi to Allah ya yana shiga lamarin sa ko baka roki Allah ba Allah ya san bukatar ka sai rika warware ma idan ka saba da tasbihi shi za kullun kalubalantar mutane da ake da yawan mu ba ma koma ga Allah sai mun juya shi kuma Allah ya wuce ku saba yadda da ka ce wai yau ke me domin an saba kai murya ka an santa tintini amma wanda bai saba kiran Allah ba sai yanzu to ne kai kiran wata kila zai kwaba ba yanzu kiran ma ne bi ba haka ya kamata ya kiran ba amma idan ya saba to da ya ce me ya ji Allah ya ce me da kai da ya yi ihu ya yi raki kullum har ya ke saba da sabbi kafin kai roko na ba wasu ba ta misali jiya da wata gaba ta zo irin wannan nake cewa ko a cikin mutane yanzu kana da aboki idan kana da aboki wallahi masalul a'la abokin da yanzu wanda yake sai Allah ya masa dukiya yana da hali ya kuɗi ne to za ga in Allah yake mace ka ka ja girman ka ka iya riƙe ka samu kana'a ba ka tambaye ka komai ko za ga har Allah Allah yake ka roƙe ko ba kai ruwan wata ranka ce ayi wa da kaza je domin kai ba ka roƙonta Allah Allah yake ka tambaye shi wani abu domin ko ba komai ya da dama kai ma amma idan roƙonsa yake kullum ba zai rika gaya ba kuma wancan zai iya gaya ba samun ta ba wanda kuke tare zai rika gaya ba ai kai yanzu yana da kaza kuma ba ka roƙonsa yana da kaza yanzu kuma wata ran ya gaya ma duk ran da kake da bukata in dai rance ne daga naira ɗaya zuwa miliyan goma ka tambaye ni zan ba kai kuma ka ki to duk ran da wani abu ya taso ka tambaye shi da gudu zai amma idan ya zamto kuna tare kullum kana bibiyar da Allah ban kaza an yi kaza kana ta bibiyar da to wuri ka gaya ma samun sa ba kuma wata ran ka roƙe shi ba sai sai ku rika wasan kuya to wallahi masalul a'la idan ka saba da yiwa Allah tanzihi kullun subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ran da kake rabbi inni as'aluka kaza sai ce me kake so domin ka saba misali zan ba mu guda daya lokacin da um annabi Yunus Allah ya jarrabe shi kifi ya hadi Allah da kansa ya ba mu labarin cewa ga halin da yake ba ya faɗi wani abu a cikin ayoyin wa inna yunus lamin al-mursali idh abaqa ila al-fulk al-mashhur fasahama fa kana min al-mudhadhin fantaqabahu al-hut wa huwa mulim yake falawla annahu kana min al-musabbihin shine mahallu shayi la labita fi batnihi ila yawm yub'ath kun ga a cikin yanayi yake wanda yana buƙatar wato a agazawar amman yujibul mutsara idza da'ahu wa yakshifu su idan mutum yake ga halin kakani kai Allah yana kawo mar tanyo da adali amma Allah yake Yunus ba yana cikin manzanni manya waɗanda na zaba in abaka ila turkil mashhud lokacin da ya gudu ya tafi cikin jirgin ruwa wanda aka ciko shi da mutane jirgin ruwa ya fara tambal tambal fasahaba sai aka yi kuri'a fakana min almudhabin sai kuri'a ta fada kansa yana cikin wanda za a wurga cikin ruwa domin shi ne ka'ida kuri'a in ta fado a kanka kai ne mai laifi za a wurga ka ruwa shi kenan su su wuce su tsira domin kar su wuce gaba daya Allah ya ce fanta kama hulhuti sai jirgin sai shan kowai katon kibi ana wurga annabi yunus sai ya doma ɗaya ya haɗe shi kawai ko huwa mutum sai koma zargin kansa yana cikin kifin nan yana zargin kansa me faru sai Allah ya ce falaula to ga abin da ya iske din ɗinsa ba dan annahu kana min al-musabbihin ya kasance cikin masu yi min tarjini tun da ba ba wai yanzu ne da ya ji wahala ba dama can yana yi ya saba annahu kana min al-musabbihin ba dan yana cikin masu tasbihi ba tunda sai Allah yake la labi ta fi ba ini da sai ya dawoma a cikin ji ila yau yub'atun har kiyama ta kai kuna kallon mu yanzu dabi'a mu ba da wahala sai wahala sai kowa har hudu ba aji a ko ba ga Allah da can ba ruwanmu da Allah ke ko ba ka ke faɗa ba kullum in malamai suka hau kan mimbari a rika cewa ya kamata mu koma ga Allah ya kamata mu yau mu faɗa domin mu daina shiga irin waɗannan yanayikan ko yaushe ya zanto muna tare da Allah to sai ga matsalar ta zo ba tare da mun tsawo lokaci muna addu'a ba sai Allah ya kula mu wannan shine abin da ya kamata mu yi wa kanmu alamin shira subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ka rika yawan daji baba da annabi ya zo bayani akan ta a cikin hadisin bukhari sai yace babu lokaci kuma ba adadi ba ba ka lokaci ba ba a ba ka adadi ba so ake kawai da zarar ka tana kai tazbihi istighfar salatin annabi wayannan abubuwa duk wanda yake neman ɗaukaka a duniya da lahira ai ba sai an gaya ba ka yi su ba duk wanda yake so Allah ya shiga lamarinsa a komai ba sai an gaya ma ka rike wayannan abubuwan ba har in mutum yana da wayo yakan ɗau lokacin da ya ware ko da yaushe kaza yake yi a kan kanka ba wani ya saka ba sai ga komai naka Allah yana shiga kawai haka kawai yanzu kana ka tashi za ka hawa abuwa wanka koma gida kafin ka koma wata kila ka yi tasbihi ya fi ɗari abinda Allah yake so kenan ka zauna kawai kana mai kuka kai tunanin wani abu mara kyau kawai ka fara tasbihi abin da Allah yake so kenan daren juma'a yayi da ranar juma'a ka tuna da cewa ba abin da yafi muhimmanci a wannan ranar sai dai wa annabi salati abin da Allah yake so kenan ka tashi cikin dare bayan ka yi salloli kafin asuba kawai kai dai istighfari abin da Allah yake so kenan shi idan kace ya Allah ina da matsala inni maglubun fantaka sai ce me kake bukata domin ka saba amma idan yin mutum ya zanto ba shi da alaka wani ma wai haka ya yake sai dai ai mara addu'a wai yana da wani malami da ya aji duk azabar yake zuwa ya bashi kuɗi shi dai sai ya kwanta wai addu'a ake ba ka mutu wallahi ka mutu kullum maganar da muke yi mu kura na maganin zawo ke kanta ba ko wani ya gaya mun cewa wai wani ya ce da shi wani malami ya ce da shi wai tauraruwar da tana haskawa in baya so ta disa shi to lallin ya sa ya rike mar aiki sai na ce sai ka gaya mai shi bai da tauraruwar shi da yake so ma aiki dan me yasa shi zai bari ta ta disa shi ai ya kamata ka gaya mar ko ƴaƴansa ba su da ita suke yawo duk ba su digiri ba suke yawo ba su da shago a kasuwar kwari ko ko sabon gari ya kamata kai kanka faɗa saboda ka tsaya ka yi addu'a saba'in bisa ɗari talatin bisa ɗari a taya ka yau wanda ka gamsu da nagartarsa ka ce wa Allah sa ba addu'a haka ake yi domin wanda baya addu'a gawa ne إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الدعاء هو العبادة هذا النبي ita addu'a ibada ita kuma ibada wani baya wa wani kawai ba za ka je don kana da ƴaƴanka talatin ka ciwo ba za ka yi sallah ba babban ɗan ka zai ma za ka zana kuranka za ka je kiyama kawo gama raba musu sallah da an je ka ga sunan ka a cikin wanda ba sa sallah don ba a ko ɗaya ba ko kai saboda kauna da suke ba ba ce ba bai sha kura mun ka ba hudu zan ba ba goma sha da zan ba eh kaga hudu da hudu to ko haka akai ma ba za ma a ganta wani bi ma akai saboda haka lalle ya kamata mu lura da wannan tasbihi tunda kaga Allah yana ta nana ta shi a surori to ku rike shi da ƙananan surorin nan da muka tafi yanzu akwai darasai da sako da za a yi ta bamu wanda in muka rike su rayuwar mu za ta canja daga yanzu izu shida ba kaɗan ɗin nan har zuwa suratul nasi da zamu ji sako message ne za a ta canje wanda mutum ya rike a rayuwarsa zai zauna lafiya shi za a ke faɗa cewa surorin ƙasa in Allah ya taimake ka ka fara da su ka san su kuma ka iya fassara su to ko iya wannan ka rike daga aihu biyar zuwa ƙasa ka haddace izu biyar kuma ka san ma'anarta to in sha Allah ta'ala za ka komai naka ya tsaya ballan da za ta izu goma ko sha biyar ko abin da ya kama da wannan to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa sabbaha lillahi duk abin da ke cikin kasamai da kasai yana tasbihi ga Allah wa huwa al-azizu Allah shine mabuwayi al-hakim kuma mai hikima wajen al-hakim din nan shine malamin suka ce ana fassara shi da ma'ana biyu ta farko Allah ne hikima ne wajen dora abu duk inda ya kamata duk abin da ka sani Allah yana da hikima a kai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu komai wani zai zo ji to da za a yi sallah me yasa Allah ya ce ayi alwala akwai hikima wani a zuciyar zai rika cewa a to me yasa ba za a ce a wanke gaba ɗaya kai ba sai a ce a wanke iyanan wajen wanke fuska kuma me yasa da aka zo wanke fuska za a ce a yi sau uku kai da aka zo kuma sai a ce a shafa me ko a ce shi ma a wanke akwai hikima an fahimta da kyau ko sannan kunne in aka zo shi ma a shafa kunne kafa da aka zo a ce me ko a ce a wanke kafa har zuwa cinya sai a ce ka wanke iya idan sawu akwai hikima ko idan ka sa hoki ko jauran ka shafa duk wayannan abubuwan din akwai hikimomi me yasa sallah a da aka zo aka ce gashi tsakiyar rana duk mutane suna ta hada hada ne ko a dawo da asuba nan gurin ta zama biyu ita azuwar ta koma hudu misali tunda a lokacin ka gama bacci ka tashi da karfin ka ai za ce kai hudu wannan da kake cikin wahala a ce ai biyu kuma a ce kada a yi kawai domin wahala ake da ana tsakiyar kasuwanci a ce bari ka zo ka yi sallah akwai hikima abin da Allah madaukakin sarki ka ga yayi akwai hikima ko ka sani ko baka sani ba sannan kuma alhakimu tana da ma'anar hukunci Allah shi ne mabuwayi kuma mai hukunci wani irin hukunci wanda la mu'aqiba li hukmi ba wanda ya sai afil idan Allah ya hukunci a duniya gongon ne sai ku kai kotun gaba daga ranku da ruwa kotun Allah ya isa a duniya ana yi shi kuma lamu a kima ne hukumi in ya riga ya hukunci ba wanda ya sai a fi shi ne alhakimu din shi ne al'aziz mabuwayi alhakimu kuma mai hukunci to shi ne abin da malamai suke kawo a ƙarƙashin wannan ai bi kadarihi wa shar'ihi cikin tsarin Allah madaukakin sarki da kuma shari'arsa sai kuma Allah ya ce huwa allazi shi ne dai wanda akrajal ladina kafaru wanda ya fitar da wanda suka kafirta min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitab yani yahudu bani nabi ana nufin yahuda bani nabi haka abdullahi da abbas da mujahid da imamu zuhuri da wasu malamai da yawa suka faɗa me yasa suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma qadima almadinata hadanahu lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya zo madina ya yi yarjejeniya an yi zaman lafiya an kulle yarjejeniya tsakaninsa da yahudawa duka uku wa adahum ahadan wa zimma ya ba su alƙawari cewa to an yi alƙawari tsakanin mu ba wanda zai yi yaki wani ala Allah yuqatiluhum wa la yuqatiluhu alƙawari shine ba zai yake su ba kuma ba za su yake shi ba fa na qadul ahad alladhi kana bainahum wa bainahum suka warware alƙawarin da yake tsakanin su da Annabi alaihi salatu wassalam dama wanda suka fara warware alƙawari tsakanin su da Annabi cikin su uku nan banu kainu ka'ani mun biya a nabiyu rahma na daktar Muhammad Sani professor mun biya Allah ku iya tuna da an san kwana biyu da yi ya kawo banin nabir banu kainu ka banu quraiza kowanne mun biya tarihi to su suka fara warware alkawari to shi ne yake cewa sun warware alkawarin da yake tsakanin su da Annabi alaihi salatu wassalam fa halallahu bihim ba'dahu alladhi la yuraddu sai Allah ya saka musu da azabar su wanda ba wanda yake juyar da ita wanzal alaihim qada'ahu alladhi la yusaddiq to zaka musu da hukuncin da ba wanda yake tobi to me hukuncin fa adilahu nabi sai annabi ya kore shi yake kuma garin gaba irin zuwa a bukatar shine adilahu nabi wa akhrajahum min husunihim alhasila gano da suke ji da ita aka kore su daga cikin ta allati ma dani abi almuslimun wa zannuhum anna mani'atun min ba'sillah su kan musulmi ba taba tsammanin wannan gano saboda sun yi kyakkyawan kai abin da yahuda suke yi ba ga ta da tsawo gano ta su duk wanda ya zo shigowa garin su suna sama kafin ka ƙara zo sun ba ruwan kibau shi sa ba a iya tinkarar su iya inda suke tunda ba yawa ne da su ba sun san kansu in wani ya zo kawai daga nesa za su kaje shi ba a iya tinkarar su ga makamai saboda matsera ne ga dabilai da suka kewaye ganuwar da ita manyan dabilai duk wani nau'in dabino da ka sani suna da shi balni ajiwa ko da iri li duk suna da shi in kewaye wato garin da shi to sai yake cewa am wazannuhum anna amaniyatuhum min ba'dillah su kansu saboda girman ganuwar da yawan makamansu irin sai tsammanin Allah ma fa ba abin da yake musu irin sai wannan tsammanin fa ma agna anhum min Allah shay'an amma hakan bai wadatar da su a gurin Allah da komai ba sai wace wa ja'ahum ma lam yakum bi bali abin da bai taba tsantuwa a zuciyarsu bai afko musu wa sayyarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ajlahum min al-madina annabi alaihi salatu wasallam ya bi ta kansu ya kore su daga madina fa kana minhum da'ifatun dhahabu ila ajri'ad min a'ali sham akwai wanda suka koma ajri'ad wani guri ne a can wato a tudun can hawa na garin sham nan suka koma wa hiya abdul mahjar wal manshar wannan gurin da suka koma nan ne gurin da ake cewa ma anan Allah zai tashi alkiyama shi ne gurin wato almahsha gurin da ake kira gurin tattaruwa na farko kafin a je na biyu ɗaya gurin tsayawa na farko shi ne a wannan asham yake inda yahudawa suka koma nan ne saboda haka wa minhum da'ifatun zahabu ila khaybar wasu kuma suka koma khaybar kamar yadda zamu ji su ma abin da ya faru da su muka ji kai a wani karatun daban saboda haka suka je khaybar wa kana qad anzalahum minha ala anna lahum ma amalat ibluhum saboda haka fa kanu yukhribuna ma fi buyutihim min al manqulat allati yumkinu an ta'ila ba'hum to su wayannan da annabi ya zo ya sun kai alƙawari to saboda haka sai aka ce yanzu abin da ake so da su gaba ɗaya annabi ya ce baya san ganin su a cikin madina kwata kwata aka ba su umarni su ɗauki iya abin da raƙuminsu zai iya ɗauka duk abin da suke da shi a garin kar su ɗauko mai idan mugunta dan ka abora shi ne suka rika rusa gidajen shi ne yi kuri buna buyutahu bi alihim suka shiga cikin gidajen duk inda ya san akwai fulasima da AC zai ruguza ta duk inda ya san wani abu saboda an ce hatta baka mai ba a yi su ɗauka ba kawai abin da raƙuminsu zai iya ɗauka kada ya kai da su fito da shi sai su hatta kofa sai da suka jijjige ta kofa to suna ciki suna ruza su ma mu'minai ta waje suna goma rugu da gidajen shine Allah yake yuqribuna buyutahum bi aydihim suna rusa gidajen su da hannayen su wa aydil mu'minin da kuma hannayen mu'minai fa atabiru qur'an kanta ya ulul absar ya ku ma abota hankali da lura idan Amerika tana ji da karfi da jin ta'iza to fa atabiru ya ya ulil auta idan isra'ila tana jin ita kadai ce wancan fa atabiru ya ulil auta domin ga yadda Allah ya yi da yahudawa ai tafakkaru fi aqibati man khalafa amrillah ku rika tunani akan karshen rayuwar wanda ya saba wa al'amarin Allah wa khalafa rasulahu kuma ya saba wa manzansa wa kadzaba kitabahu ya karyata littafin Allah kaifa yaqulu bihi min ba'di al-maqda lahu fi dunya yaya wato azabar Allah bai kunyatarwa take fado mar ma ma yadda khairu lahu fil akhirah min al-azab al-alim duk da abin da Allah ya tare dawa masu saba masa wato na azaba a lahira Abu Dawud yana cewa akwai ruwaya daga Muhammad bin Dawud bin Sufyan shi kuma daga Abdul Razzaq shi kuma daga Ma'mar shi kuma daga Imam Zuhri daga Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik cewa an rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga wani mutum daga cikin sahabba Annabi alaihi salatu wassalam anna kuffara quraish katabu ila ibn abi ibn ubay bin salul wa man kana ma'ahu ya abu al-awtan min al-aws wal khazraj kafiran quraish ne suka rubuta wasiqa suka aikawa wato dan salul da wanda suke tare da shi da kuma wato yahudawan da suke kafiran da suke bautar gumaka cikin auzu da kazraj lokacin annabi alaihi salatu wassalam yana madina kafin a yakin badar sai suka aika musu da cewa kun bawa mutumin mu mafaka innakum awaitum sahibana wa inna naqsimu billah la nuqatilanna kun bawa dan uwan mu mafaka suka aika wa yahudu kafiran qurayshawa suka aika wa yahudawa cewa kun ba shi mafaka mun rantsi da Allah za mu yaƙi ni aw la tukhrijanna ko ku fitar da shi daga cikin ku ko mu zo mu kawo masa hari kuna taron muka zo harin mu kuma ba ruwan mu kame uwa da wari zai atanu kala muqatilatukum wa nadbani ja'akum muka zo sai mun kashe wato gwarazan ku kuma mu tsere ƴaƴan ku da matan ku a matsayin bayi da Abdullahi bin Ubayy ya ji wannan labarin wa man kana ma'u min abadatil awsan da wanda ke tare da shi daga cikin masu bautar gumaka iddama'u li qitalin nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka haɗa akan za su kashe annabi alaihi salatu wasalam to da annabi ya ji wannan labarin na qiyahu to sai ya ce mu bari mu fara kai musu hari kafin su kai mana turiduna an tuqatilu abna'akum wa ikhwanakum falamma sami'u dhalika min annabi sallallahu alaihi wasallam tafarraqu to sai annabi alaihi salatu wasalam ya fara zuwa gurin yace ma kana takidukum bi aksari mimma turidu an tukidu bi anfusakum abin da wayancan mutanen suka aiko muku makirci ne da makida makircin da suke zai jira muku ya fi makircin da kuke wato makircin da kuke kulla wa kanku ya fi wanda suke jira muku domin kuka yi da waɗannan abubuwan da kanku za ku kashe ƴaƴanku da matanku to wannan magana da annabi ya fara sai suka wato faraka sai suka kasu biyu wasu suna ganin ai annabi ya faɗa musu gaskiya wasu kuma suna ganin a'a wacin shawara ta wayancan kafiran ita kawai za a yi zo da haka sai suka haɗa akan cewa kawai abin da za a yi a haɗa a kai wa annabi alaihi salatu wassalamu hai sababin nuzul na biyu shine wata rana annabi ya tura mutum saba'in cikin sahabbai tafi wani kauye can cikin larabawan kauye su musu da'awa da suka je kawai sai mutanen kauyen suka afka musu gaba ɗayan su saba'i din nan basu bar ko ɗaya ba banda mutum ɗaya duk suka yin kansu mun biya a cikin tira wanda ya ya kubuta mutum ɗaya ne wanda ake kiransa amru bin umayya azzaman shi kaɗai ya kubuta amru bin umayya azzaman saboda haka ya ja da kyar shi ma sun dauka ya mutu ne aka kyale shi suna kaucewa ya gudu to da ya zo a hanya takaici da abin takaici ya kama shi su sittin da tara sai an kashe su to yana zuwa a hanya sai ga wasu mutum biyu sun yi kama da wa'yancan mutane yana samun dama duk sai kashe su a zuwan ya fara daukan fansa a kan abin da aka yi musu sai wato ta bayyana cewa ashe ba ɗan ƙabilar wayancan bane ɗan ƙabilar banu kilab su kuma banu kilab sun yi alkawari da annabi cewa ba yaki kun ga yanzu sai an yi ne sai an biya diya to su kuma banu nazir an riga an yi yarjejeniya da su a zaman su cewa duk abin da ba za ku yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ku ba amma duk abin da ya taso na fansa a kan mu za mu haɗu da ku mu biya sai annabi alaihi salatu wassalam sai ta karo sahabbai yace ku zo mu je mu same shi aka zo aka samu banin nabi da aka zo yace sahabbai su zauna a gefe guda sai ya tafi suka zauna da manyan banin nabi a wani soro bayan an tattauna sai ce to shi ne da bari su je su kawo kuɗin mutum daya su kuma su biya na mutum daya sai suka bawa annabi guri ya zauna gefen wani ganuwa bayan ya koma yana jira sai manyan wasu yahuda su ce kun ga yanzu mun samu dama abin da ya fi sauki a samu wasu ko wanda ya gane ya yi saman gano ka ya ko makatan dutse kawai a turmi shi mu huta saboda haka annabi yana zo yana jira kawai sai mala'ika jibril ya zo yake tashi ka bar gurin ga abin da za ki ma sai miki cikin sauri har ya yi linka ba wayannan kafin ban san ma ya fitowa ya taho sai suna ta jira sai wanda ya zo yake cewa ya ga kafin ya zo ne yake me kuke jira a nan yake mutumin naku ba ya ya ma kusa madina suka tashi suka bi shi da sauri suna zuwa ya rasulullahi ne ya faru sai ya gaya musu ya ce abin da nake so da ku kowa ya je ya yi shirin yaki wa'annan mutanen sai mun yi maganin su shi ne sababin da na wannan to shi ne Allah madaukakin sarki yake a je a kewaye su shi ne annabi ya taho da sahabbai aka zo aka kewaye madina bayan an kewaye aka kewaye kai barin nabi unguwar su gaba daya kwana ɗaya biyu sai da aka yi kwana shida suna cikin tashi hankali kamar yadda za mu ji ayar gaba ta faɗa to shi ne bayan an ba shi notice cewa nan da awa kaza ku ba cikin garin gaba ɗaya kuma kar ku fito da komai in ba abin da raƙumin ku zai iya ɗauka ba to shi ne suka koma rusa gidajen shi ne Allah yake yukhribuna buyutahum bi aydihim suka rika rusa gidajen da Allah ya yansu wa aidil mu'minin daga waje kuma ga mu'minai sun kewaye su su ma suna rusa wajen da Allah yake fa atabiru ya ulil absar to ku rika yin itibari ya kuma da hankali to sai Allah yake
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب الله منه جنت الكيسي ولولا بعد أن كتب الله عليهم الجلاء ba dan Allah ya wajabta musu ya rubuta musu fita ba kora cewa korar su za a daga cikin Madina la'azzabahum fi dunya Allah yake duda ba dan an wajabta wannan ba ba da azabtar da su zani a duniya tun a duniya za mu azabtar da su kamar yadda muka yi wasu kafin su shine la'azzabahum fi dunya da mun azabtar da su tun a duniya walahum fil akhirati azabun nar sannan a lahira kuma za ta haɗu da azaba ta wuta me yasa zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasula saboda sun saba wa Allah da manzansa saboda su yahudawa sun saba wa Allah da manzansa Allah da manzansa na gefe guda wa hum fi shiqqin akhar su ma suna gefe guda sai Allah yake wa man yushaqqi Allah duk wanda ya saba wa Allah kuwa fa inna Allah shadidul iqab duk wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki lallai Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne to shine mala yake gaya mana anan da yake walaula an kataba alaihim aljalaa ba da Allah madaukakin sarki ya wajabta musu wato fita daga cikin Makka ba a daga cikin Madina ba sai yace ai laula an kataba Allahu alaihim hadal jala wa huwa an-nabi min diyari diyarihim wa amwalihim ba da Allah ya rubuta cewa za a kore su daga gidajensu da dukiyoyinsu ba lakana lahum inda Allah azabun akhar min al-qatl wa sabi da Allah ya saukar musu da wata azabar daban na cewa a karkashe su kuma su zama bayi da makamantan haka shine abin da wato ake nufi li anna Allah karkata wa alaihim annahu sayu'adhibuhum fid dari dunya ma ma ma adda lahum fil akhirati min al-azab kuma Allah ya musu alƙawarin cewa zai azabtar da su a duniya duk da tare azabar da aka yi musu a lahira wa kana manziluhum malaikati um, قال أروى ابن الزبير ثم كانت وقعة بني النبي وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر wasu malamai suka ce bayan wata shida da yakin bada ne yakin barin nabi da ya faru amma akwai wanda suka ce bayan yakin uhudi wannan suna da ra'ayin haka wa kana manziluhum bi nahiyatin min al madina gidajen su ko yana wani bangare a madina fa hasarahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nazalu ala aljala annabi ya tsare su har sai da aka kore su anna lahum ma aqallatil ibl aka ce abin da za su iya dauka rakumin su kawai zai iya dauka shi za su dauka na dukiya da kayan wato alat shine sannan kuma aka ce musu ba za su dau makamai ba banda makamai gaba daya annabi ya kore su suka kowa tun wajen sham wal jalawu annahu kutiba alaihim bi ayyin min at-taura wa kanu min sibrin lam yusibuhum al-jala wato tun a cikin at-taura dawa Allah ya rubuta ba akwai aya da ta nuna za a kori yahudawa amma abin bai tabbata ba sai zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah madaukakin sarki yayi musu haka ne wato dan ya kunyatar da fasikai shine ya ajilawu ila sham وعدا كل ثلاثة بعيد واتقاء فهذا الجلاء ولهم في الآخرة عذاب النار ألا يراكم سنة عذاب سوتا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله أي إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين لأنهم خالفوا الله ورسوله abin da ya janyo musu wannan zawai sun saba Allah da manzo shi sa Allah ya dora mu'mini a kansu wa kadzabu bima anzalallahu ala rasuli ko ala rasuli sun karyata abinda Allah ya saukar wa manzanni almutaqaddimi ne wanda suka gabata fil bisharati bi Muhammad sun yi musu bishara cewa annabi Muhammad zai zo amma suka karyata fa hum ya'rifuna dhalika kama ya'rifuna abna'ahum alhadi alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda suka ta ƴaƴansu domin sun san sifofin sa cike da bai a cewa daura da injila to sai Allah ya ce ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين الله يتي ما قطعتم من ليلة ما أبن دكوك يمكن دبينو عليم سونا يدغسين سونا دبينو ومن دبينو سونا واتو نوعي نوعي ديوا nau'i ne da su da akwai barni akwai ajuwa akwai ni haka za a gan su ko shagon da bino ka shiga iya ganin ka za ka gani iya ganin ka kala kala ne to saboda haka a a wannan lindin an ce samfur kawai aka kawo domin malamai sun yi fasarar sa da yawa ba iya shi kadai bane duk nau'in da bino sun kewaye madina ne a mu kai wato garin su da jibanin na besa to da suka zo suka kewaye su su musulmai ko muminai sai ya zamto wannan dabinan da suka kewaye gurin kuma sai suka rika sare su to shine yahudawan suka rika cewa shi annabin da yake cewa baya san barna kuma su suke barna a wannan barnatar da dukiya ne suke ta surutu za mu ji me ya faɗa sai ya ce au taraktumuha qa'ima ko kuma kuka kyale su a tsaye domin dabinan ba duka suka rika sarewa ba sai su sare wasu wasu su bar su to sai Allah yake ala usiliya wanda kuka bar su akan tuken su aw taraktumuha qa'imatan ko kuka bar su a tsaye ala usiliya akan tuken su fa bi idnillah kun ya ka ni da izinin Allah yanzu an ba ta amsa domin da suna ta surutu ya ce ki gyara ya zoyi ga sunan suna kauna suka rika surutu to sai Allah yake ku gaya musu kun yi da izinin Allah Allah ne yake ku kaunatar da ita wani yi kudiyar ba kuma Allah ya yi haka ne domin kun yadda da fasikai malai sai ali nau'in min tamri wani nau'i ne na dabino wa huwa dai dabino ne mai kyan gaske har yanzu ka ji a dabinan su zaga in ka ce kana son li za a nuna maki dabino ne kato mai laushi kato mai laushi ga zaki a baki to shine li sannan sai yace abu ubai da yace huwa ma kana fal ajwa dabino ne da ya saba wa ajuwa wal barni da kuma barni shi ma barni ya jahara kamar yadda ajuwa ya jahara shi barni ya ba fa ajuwa dai shi ajuwa wato za ga mafi yawancin da jino sun fi shi dai shi kawai yana da falala ne ta musamman ai amma in daɗi ne wajen daɗi da yawan da jinan sun fi ajuwa dai wa qala kathiruna min al-mufassirin al-linatu alwanu tamri wal ajwa wasu malamai suka ce abin da ake kira lin nau'o'in dabino amma banda ajuwa duk wani kowane irin dabino sunansa ne amma banda ajuwa wannan fasara kuma tana da kyau ibnu jarir dabari ya ja huwa jami'un nakli duk nau'in dabino kawai har ajuwa inji ibnu jarir shine wato allin an ko shi kuma ya tsiro daga mujahid wasu kuma suka ce wa huwa buwairatu aidan wani dabino ne da ake kira buwaira wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma hasarahu hakan ta faru lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya tsare su a mara bi kada ina kiyi ihanatan lahu annabi ya ce duk da binan da suka kewaye su gaba ɗaya ku yanke su dan a wulaƙantar da su wa irhaban wa irhaban li qulubihim dan a jefa tsoro a cikin zukatan to sai ruwaya da daga Muhammad bin Ishaq an yaji bin Ruman da Qatada da Muqatil yana cewa Muqatil bin Jira Ayyan annahu muqalu fa ba'atha banu nabi yaquluna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka aika wa banu nabi suka aika annabi cewa innaka tanha anil fasad kai kana hana barna fama ba luka bi amrin bi kad'in ajjar to me yasa kake za a kake yanke bishiyu in dai ba barna kake yi ba me yasa ake yanke bishiyu fa anzalallahu hadhihi al-aya al-karima sai Allah ya saukar da wannan aya ma taraktum ai ma qad'atum wa ma taraktum min al-ajjar da abin da kuka yanke da wanda kuka bari na bishiyu fal jami'u bi idnillah gaba ɗayan su da izinin Allah ne wa mashi'ati da kuma mashi'a ganin daman Allah wa qudrati da tsarawar Allah wa ridahu da yaddarsa malin ce wato wannan kuma wa fihi hikayatul aduwi wa qidul lahum an yi ne don a kaskantar da abokan gaba kuma a kunya ta su sai ce mujahid yace na ha ba'dul muhajiri ba'dan an qadi in nasli wa qalu inna ma hiya maganimul muslimin fa nazala alquran wata daga cikin muhajirin suna cewa ku daina yankewa wannan ai ganima ce ta musulmi sai Allah ya saukar da aya cewa a yanki ما قنعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله وليخزي الفاسقين يا الله بارك في ذريته وما أساء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير الله يجي وما أفاء الله على رسوله ده أبدا الله يقرأيه يتوكد ده يبيو ده يزبوه Allah mawato Allah ya zubo da shi ga manzanta minhum daga gare su su Yahudawa fama aujabtum alaihi wanda min khairin wanda ba ku kai wani hari da dawakai ba abinda Allah ya bawa annabinsa ba tare da ku mu'mine kun kai hari da dawakai ba wala rikabin ko kuma raquma duk abinda Allah madaukakin sarki ya kwaranyo annabinsa wannan to shi ake kira fai'u walakin Allah to wannan abun walakin Allah yusallidu rusulahu ala man yasha Allah yana tallaka yana dora manzansa akan wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai hanyoyin da musulmi suke samun dukiya hanya uku ce hanya ta farko shine hanyar ganima a gurin kafirai kenan hanyar ganima an fita yaki an gwamza a samo ganima hanya ta biyu shine fidiya idan kun yarda za ku zauna to a muku tara hanya ta uku shine kamar da kamar ta kenan hanya ta uku kuma shine fayu shi kuma fayu ya ka kaso biyu kaso na farko shine wanda ya yabi annabi kadai an samo dukiyar amma ba mai sunna akan kan ba annabi ba fayu ta biyu shine wanda Allah madaukakin sarki ya ce ta Allah da manzo ne da sauran mu'minai har aka faɗo wasu daga cikin wato nau'o'in musulmai kamar yadda zamu ga ayar gaba to wannan kadan na farko shine aka faɗa ma da yace Allah yana ba da labarin fai'u da yadda sifar ta take da hukuncin sa sai yace fal fai'u kullu ma ukhida min al kuffar min gairi kitali wala ijaz khairin wala rikab fai'u shine duk abin da aka karba daga kafirai ba tare da yaki ba an gwauza ba tare da an kai hari na dawakai ko raƙuma ba ka abuwa da barin nabi kamar wannan dukiyar ta barin nabi ai ba yakin da aka domin haka suka rika sulalewa suka wuce suka ba komai duk wannan gwalagwalan da suke ji da su haka aka shiga aka ɗiba domin an ce kar su fito da komai in ba abin da doki kaɗai zai iya ɗauka ba wani saboda ƙofarsa ta gwarce iya ƙofa ya tsoro akan raƙuminsa ƙofa kawai duk kayan ciki ya faffasa dai amma dai suna nan to shi gwandan ta faffasa ya yi zai aiki makamanka ko guda ɗari ne ba a yi daka ɗebo ba aka za a shiga a dido ma gaban su fita da makamai an ce su je su ƙara ƙarfi kenan sai aka ce duk su baka ci fa inna mimma lam yujabbi almuslimuna alayhi bi khairin wala rikab domin fayu banu nadir ba wanda ya kai wani hari cikin musulmai da doki ko da wato raƙuma alam yuqatilu al'ada'a fiha bil mubarazati bas ya ya abokan gaba ta hanyar singil combat ba ta hanyar mubaraza ba ya fito na fito ba wal musawala bal nazara wa lihala wa tasarrafa fihi kama sha'a mali yace faradahu ala al muslimina fi wujuhil juri wal masalih allati zakara Allahu azza wa jalla yace wannan kuma Allah madaukakin lokaci yayi wanda Allah madaukakin sarki ya sauka wa musulmai ba tare da an gwamza ba ina ga wannan aya ta kanta zamu dawo sati mai zuwa ina ga zamu tsaya anan kan abin da ya shafi kai an nuna mun lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana akwai tambayoyi guda biyu wanda ya sallama ya ce da Allah ya rabi ni maglumi ya ta fanta su fassara ta kira yin ce ga ubangiji ta farko ba haka ake rubuta ya ni maglubun ne maglubun ba ma ba ce kaga irin wannan ne ka je kai ta maimaitawa sai kai ta yi ka gawa ba a hamsa ba domin ba daidai kake faɗa ba ni maglubun fanta su kuma a suratul kamar kai ko ikkitara waje anan ne ko ikkitara waje sa'ad wa jakal kamar yawa saboda haka maglubu ne a wannan kankan da kai kake ga Allah ba kirari bane sai dai idan kake rabbi din a farko to wannan kirari ka san ba Allah sai ko kuma ka faɗi ba kai ya Allah ni an fi karfi na ka agaza mu abin da kake kira rabbi inni maglubun ni an fi ƙarfi na musamman gurin da za a tuke ka akan gaskiyarka bayan ka yi abu da za ka yi gaskiya Allah ni maglubu ni an fi ƙarfi na farce ta agaza mu ni agaza mu wannan kuma ya bani sallah ma yake mutum zai iya karanta suratul nur bayan sallar isha'i ko dole sai ya zo kyau aka yi aka zo kwanciya wuce wataƙila daga sallar isha'i nan sai ka kalle riyal madrid da barcelona ko ba ka bane sai ka kalle wannan sa titi da United kafin kai ko kuma kake ka riyar zuwa mun ai yanzu ba wuce ka zo yi wani abu ne kake yi sai na zo wuce sannan ga tashi sai ka yi tashi na awa uku duk ka gama kuma kace kuma to ake daga wato daga yin wannan abu kawai sai bai abin da ake bukata mana abu ta tsayin yamma yana bani wahala wajen yi sai ya daura ba da wani a ba ni shawara shawara ko wannan rawanin da gidan ya daura ma kai kokari ka kwanci yawa kuma idan ba ka azika karamin boka da matsakaici da wuri za su yi ma illa kwarai kuwa domin matsalar da wanda ya bari baya yi wannan kaga yin zo kwanciya ba ba ba yi yana kwanciya ne kamar rogo ya tashi kamar dankali saboda haka lalle aka daure garke duk da ka faɗa da bakinka a mace garke kai wallahi ka daure garke saboda haka lalle garke ka ba wa kanka dabari shi ne ba mu dai kira dabari da jalabi kullum azgar kana mantawa kin abin da zai yawa da kai a na daraba a mu ga kamata wannan yawa da kai lalle ka daure lalle rajin yin azgar mutum wato kai kan da yake Allah ka daure kana da har ya zanto ka adalci kana tafiya a bayan abun hawa kana cikin abun hawa kana kan abun hawa kuna da bane a hanya lokaci ne kawai kai abun ka a daina wasa da shi gaskiya wannan shi ne shawara da nake bayarwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu dadansa wannan muka yi kuskure Allah mu cikin sarki da ya zai mana muna roƙon Allah da sunan da jawawa da dokokin da muka faɗa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon milla Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kuke mana ni mara ta lafiya biya da su da Allah ka ba su lafiya wurin da lafiya ta kai mu da lafiya iyayen mu da malaman mu da idan ko mu da ba mu idan da Allah ka idan mu da gafara idan mun ta mu da Allah ka san mu da da imani kuma sai kuma Allah ka kara mu da lafiya da kwana ne amfani ka san mu Allah ka ba da lafiya kun kula da rayuwa da talauci da tsadar rayuwa da shi ba wani yana kai waɗanda za su aure da yaya maza da mata Allah ka tallafa musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su kuma a gaba da ake gana wa Allah ka shirya mana matakan mu suna kuma kusin sarki ko tsara da wani ake duniya da lafiya suna kuma ni na fi aurani na ƙarfi na shayin mata da haula da mumina idan ya yi sarki min kafa kawai da aka wata ba a zaga ya rabu da alami sai ba mu mutum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين